والصلاة والسلام على أتم الكائنات أجل المخلوقات أكمل الكمل أتقل أتقيائي نبينا ورسولنا وشفيعنا ومولانا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمين خصوصا كود الله أبنجي يقدر muna tare da ku a dade wannan lokaci a wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labaran nan guda biyu farawa da BRC FM uwa maba da mama da kuma Radio Albarka FM da kuma mutanenmu na social media kowanne da sunan shi da darajojin da Allah yi wa kowa ina haɗa mu cikin gaisuwar musulunci السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يوم أبنجزم يا أرى من أرى داما من إسوانا لأثريا ta asabar la'asariya ta goma sha uku a cikin wata na tara watan ramadana kuma la'asariya ta uku kenan a goman tsakiya cikin lissafin hijira shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da biyar mun da za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya ƙaddara muka tsaya a cikin wannan aiki na fassara maganan Ubangiji Allah, Allah nan marashin farko marashin ƙarshe, allazi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Jiya mai mana karatu alaran malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da saba'in da shida mun kuma fassara gwargwadon yadda hali ya kama allah ya sa mun dace yanzu ma muna ƙara roƙon Allah, Allah ya fahimtar da mu nassin nan a bisa daidai, Allah ya azurta mu ya ba mu aron dama mu isar da wannan nassin a bisa daidai, Allah ya ma wanda muke isar mu saƙon muwafaƙa su ma su fahimci nassin a bisa daidai, da mu da muke isarwa. da wadda muke isawa suke sauraro muna roƙo Allah Ubangiji ya mana arzikin shiga jannatal firdausi. Amin, fa'amin, summa amin ya ilahal alami. Alaran mamalam Abubakar Muhammadul Amin da ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da aya ta bakwai cikin sura ta uku suratu Ali Imran. Bismillah.
A'udhu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم
Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji ya buɗe wannan aya da innal lazina amma kafin mu je ga fassara muna kuma ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gamu da wasu manya-manyan rake-rake wadda suka taɓe mu min kullil jawanibi shi dai alaran malam abubakar muhammadul amin mai karanta mana ayoyin ƙur'ani muna fasara an yi masa rasuwa ƙaninsa ya rasu mai suna yusuf mai suna idrisu afwan wa ma'aziratan mai suna mai suna mai suna idrisu yau yana wuninsa na farko yanzu haka a cikin kabari amma ta yi ya kwanan keso ne to ya yi kwanan keso jiya da dare allah ya ɗauki ran malam idrisu tsani ga shi malam abubakar muhammadu amin da haka duka muna miƙa maka ta'aziyya allah ya baka haƙuri Allah ya ba wasu babanmu baba bala haƙuri da sauran dukkan haula sannan yanzu kuma yayana malam ibrahim mensin yake faɗa cewa an kuma mana rasuwa a gidan madaka shi kuma jiya ne ko akan matsala shekaran jiya ne wanda ya rasu kuma na wanda shi ne baba tanko a gidan madaka a malam goji muna musu ta'aziyya su ma muna wa yayan namu shi ma ta'aziyya Allah ubangiji ya ji kan malam tanko na gidan madaka Allah ya yafe mishi sannan kuma almajiri na kuma ɗa ga na'ibin limamin masallaci na alramma malam Muhammadu Bukhari wanda ya rasu to akwai ɗan da ya goya shine ɗan baballe mai harkan wayoyi a winki shi ma ɗan baballe labari ya same ni yanzu nan Allah ya raba shi da ransa yau ɗin nan zai kwana jikinsa babu rai Allah Ubangiji ya kikan ɗan baballe Allah Ubangiji ya masa gafara Allah ya ba dukkan iyalansa haƙurin rasa shi kuma Allah ya ba mu sa'a abinda aya Ubangiji Allah ya faɗa a wannan ayar yace innal ladzina ishtarawul kufra lallai wa'innan wanda suka sayo kafirci me suka miƙa aka ba su kafirci ba kuɗi suka miƙa ba ba a'a ba nairan najeriya ba suka bayar a'a ba pound sterling ta burtaniya suka, suka bayar aka ba su kafircin ba a'a ba euro ta European country suka bayar aka ba su kafircin ba, ba kuma yen ta ƙasar China suka kirga suka mika aka ba su kafircin ba, ba ma rufis ba ce kuɗin mutanen India suka mika aka ba su kafircin ba, ba kuma sefa ba ce kuɗin mutanen France suka bar aka ba su kafircin ba, ba kuma riyal ba ce 'yan Saudi Arabia suka miƙa aka ba su kafircin ba by the way kuma ba dola ta amurka ne suka bayar ba abin da ya munanta cinikin suka tashi babu riba sun sayi kafircin ne bil imani kun ga yadda asaran ta biyo imani suka ɗauka suka miƙa mai ko a ba su imani kamar nasu kofin nasu to sai aka ba su kafirci anya sun ci riba a wannan kasuwar to shi Allah yake cewa innal ladzina sharawul kufra lallai lallai wa'innan da suka sayo kafirci amma me suka mika bil imani wa'innan kan ji Allah lan yadurru Allah shay'a Allah yana gaya musu babu wata cutarwa ko mun kankantanta wanda ta saddaro daga gare su wai ta isa zuwa ga Ubangiji Allah a'a hasaran kaɗewan duka ya ƙare a kansu ne Allahu akbar a kansu ne kafircin da sakayyan yin kafircin da asaran rabuwansu da imani duka bala'in ba ta shafan halara ilahiya tana ƙarewa ne a kansu Allah ya hana mu sayo kafirci Allah hana mu rabuwa da imani sai Allah ya ce walahum ya tabbata ga wa'innan ɗin ya tabbata gare su azabun wani irin mummunan azaba kai da ma kasa azaba kowace mummuna ce amma sai Allah ya nakara ta anan ya kawo ta da na kira saboda ya gaya mana girman munin azaban da kafiri zai tsunduma ciki kuma azaba ce sarmadiyya kuma azaba ce abadiyya azaba ce da labudda kuma wala manduhata kuma wala rukusata babu wanda zai iya kautar da kafiri ya maɗauke kar ya ji azaba babu in ya ji azaban kuma dindindin ce sai dai kawai azaban da ake wa kafiri yau zai iya rantsuwa da Allah ake jiya ma a aljanna yi saboda munin na yau din ta mantar da shi azaban jiyan ta ke jiya ma ba su wuta ba yau ne suka shigo wuta saboda me saboda kaurarab azaban ya riɓanya ya ninka abin da jiya aka masa kuma ta gobe kuma ta fita yau ta jibi kuma ta fita gobe kuma abin tausayi shi ne shi fa babu ranan da za a ceci jama'a mai da hankali da kalimatar kufuri mu nisanta da amalul kufuri kuma mu nisanci ba da wulayen mu ma alkafiruna azaban kuma sai Allah ce alimun mai wani irin shiga jiki dama duk azaba a ina ake ne a jikin ake amma sai ya ce alimun mai raɗaɗi a cikin jiki sai dai ba da wannan jiki da kafir ya kafirci ba da ita zai zauna a wuta ba inda nan jikin nasa ne kafin a wuce da shi kofan wutan ma ya ɗigi inda nan jikin nasa ne wannan 'yan duniyar nan kafin a wulga da shi in wutan kawai ta yi bara sai ya zama ya ƙare ba ƙashi ba jijiya ba ɓargo ba suma ba gashi ba fata ba facce gina shi da a sake yi a lafta mar fata a lafta mar fatan kuma ba don su hana azaban shiga ba domin nauyin azaban ya ƙaru Ubangiji muke ƙara roƙo Allah ya sa kuta ba ta da rabo a jikinmu, Ubangiji Allah ya sa muna cikin bayin da damu rabota da shiga jannatal firdausi. A al'ummar musulmi kafirai iri biyu ne, kafiri mai uniform da kafiri munafiki mai ID card. amma duka sunansu kafirai kuma duka a wuta ba sa fita to amma kafirin da ya fi illa ma musulmi shine munafi tun daga koma ma'aiki madina gwagwagwa na cin dunduniya gwagwagwa na shirya makaru da kaidu wadda Allah ya sa manzo ya cutu mafi yawa daga munafukai ne jiya a cikin abin da muka tattauna mun ce munafukai ba sa girmama manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to shine yanzu za mu tsora domin mu da ku mu san yadda munafiki yake kuma mu san hatsarin sake baki wajen cutar da shaksiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai kafiri munafiki ne wato shine kafirin nan dai mara uniform Allah ya ce akwai uttabu ɗan ƙushairu shi ne yake gaya munafukai cewa ko mun zagi manzo ko mun yi raɗansa ko ‘yan gulma sun je sun gaya mar to in yi kira mu in muka ce ba mu faɗa ba ko ba haka muka faɗa ba to ɗaukan namu zai yaban nasu wa min humulazina yu'zuna nabiyya wa yaquluna huwa uzun kace ai shi kunnuwa ne komi aka gaya mar iba yake yi wannan yabo ne na kun ga ba yabo Allah ya ce uluzunu khairin lakum jibrilu a ji a gaya maƙutabu ɗan kushair da shingin munafukan da suka ce annabi mai kunnuwa ne komi aka faɗa kawai iba yake yi ka gaya mara ni allah da na yi shi na tantance jinsa uluzunu khairin lakum shi mai sauraro ne ya ji alkhairi daga gare ku ku al'ummansa kaga Allah ya mutu raddi ko utabu dan kuceru ne ayin nan ta sauka kansa ko kuma nafta lubunul haris a cikin su biyun nan amma dai kun sani jiya bayani ya biyo da mu kan shi nabta lubunul haris muka ce annabin rahama ya gaya ma duniya duk wanda bai taba ganin shedan ba saboda ɓuyan shedan shi ba jurmu ba ne shedan shi ba jiki ba ne balle in ya wulga a ganshi manzo ya ce to a duba nabta lubnul harisi da an ganshi an ga shedan kaga shi kuma naftalu kaga rana ya ɓaci masa Allah shirye mu manzo Allah ya ce wai nan munafikan idan sun ɓace ka in ka je ka kira su na gaya ma sun zage ka da ka ji suna ce maka inna ma kunna na hudu wannan da su ce maka ai ba da gaske ranmu ne abin da muka gaya man na zagin iyakanta baka ce ai ba zaginsa ai ba malam lafazin zagi na ɓuya kalmomin cikin zagi yana da daɗi yabo da zagi sun daidaita sun zama ɗaya to amma sai su ce wa annabi inna ma kunna na hudu wa nal'ab ai mu da kaga muna taɗin nan ba fa zagin ka muke ba a tafiya ce ta saira ce ta tsawo kuma gashi tafiya akwai nisa in mun kama baki ba ma zance za mu ga tsayin tafiyan shine muke ɗan hira fa har muka faɗo kan sunan ka fa wannan aya ta ci gaba da kula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un gaya musu in ji Allah ya gaga wa ma'aiki gaya mu innan munafikan yanzu game da Allah da ku dinga izgili wa ayatihi game da ayoyin Allah za ku dinga shakiyanci wa rasulihi game da manzon Allah annabi Muhammad sallama za ku dinga izgilanci kuntum tastazi'un yaushe wannan karatu ya zo ya zo a cikin watan rajab hijira da shekara tara ya zama annabta da shekara goma ya zama kenan annabta ga shekara sha uku makka ga shekara tara ya zama kenan annabta da shekara ashirin da biyu manzo ya aiki sojoji za a tafi yakin tabuka bari ku ji hatsarin saki halshe kan annabi muhammad cewa wannan ayar ta shafi sojojin da manzo ba za a tafi kwamawan tabuka ne yakin da ƙur'ani ke kiransa jeshul usurati wadda annabi ya fita yakin amma ba a yakin ba to ana fitan wannan karatun ya sauko amma kafin mu yi nisa ga littattafan da suka tabbata mana cewa abinda za mu karanta na zagin da munafukai suka yi wa sayyidul wujudi har wani ayoyin suka zo cewa hijira da shekara tara ne cewa a hanyar an bar madina ne za a tafi kwamawa da kafiran daular rumawa al'imamu a tsabari riwaya daga al'imamu katada bin di'amatar saddusi shi katada na cikin manya-manyan malaman tafsiri na tabi'ai ya jika kabari hijira shekara 117 kabari ya kawo a jami'ul bayani mujalladi na tara shafi na ɗari ɗaya da goma sha tara mun sake samun cewa wannan karatu da za mu yi yau ya faru ne a hanyar tafiya yakin tabuka kuma annabu aka saki baki aka masa rashin ladabi in ka ɗauki almuharar waje ta al'imam abdullahi bin atiyya ka ɗau mujallabi na shida ka duba shafi na ɗari biyar da hamsin da biyar shi kuma ibn hadiya hijira ɗari uku da tamanin da uku ya bar duniya wa'annan littafa guda biyu ko mu ce wannan tafsirai guda biyu su ne suka ba mu cewa lalle wannan karatu ya sauka ne hijira da shekara tara a hanyar tafiya ta buka me ya faru bari ku ji kalmar don kusan a wajen ma'aiki zagi baya kaɗan kuma suka ko mun kankantanta tana raba mai sukan ne da shiga aljanna an ɗau hanya ana tafiya ana tafiya me ya fitar da ma'aiki zuwa yakin ne labari ne ya zo masa cewa kafiran rumawa sun raba goron gayyata ana gayyata ƙasa-ƙasa inda duk kafiri yake ya zo a haɗa jiki da jiki a zo madina a ƙurmuke manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbai wannan magana da ya zo ga ma'aiki sai ma'aiki sai ya ebi dakaru ya ce kafin su tafo nan mu je rufin mu tare su mu yi wadda za mu yi a can to wannan fitar ita ce fitan da ake kiranta fitan gazwatu tabuka ko fitan gazwatu jeshil usurati ana tafiya wata ayari mutum uku su ne na gaba-gaba a ayarin sai suka ce ba unduru haza yaftahu usura sha'ami wa ya akudu usuna banin asfal kun ji iya kalmar zan maimaita don ka san a ɓangaren annabi duk wanda ka gana annabi ku tsara malatin a duniya ku sau hannun juna bari maimaita su ma suna cikin dakarun tafiyan ne ba amma sai suka ce unzuru haza yaftahu usura shami wa ya'khudhu husuna bani al-asfari suka ce oh oh domin muhammadu ya ebe mu wai mu ne da shi da mu iya zuwa mutu garuruwan sham da yaƙi kuma wai har ma ya kama madakun ikon su banil asfar ya dawo wai ƙarƙashinsa har ma a dinga ba su umarni da hani da addinin da ya karɓo o ku ji muhammadun nan mal iya magana ba mecece azancin da suka kulla cikin maganan ya kama aikin da ba zai ita kenan sun siffanta shi da cewa mutum ne mai kuri kenan ita kenan kalmar ba baban shi abdullahi suka zaga ba radiyallahu anhu kuma ba maman shi sai da amina suka zaga ba radiyallahu anha a'a sun masa gatse ne sun masa habaici ne suna taɗi a zatonsu ba zai ji ba sai ga jibrilu sahibul wahyi amin cewa ka je in ji ubangiji jibrilu je ka samu manzona ka ce masa ayarin kaza na gaba din nan nan bataliyar sojojin ka gaya mar an zage shi a cikin ka tsayar ka gaya mar ya tsaye da su ya gaya musu abin da suka faɗa su ji a bakinsa don su san yaji Allahu akbar Allahu akbar manzo sai ya fita daga zugansa yaje sai ya tsaye da wannan ayari sai ya ce qultum kaza wa kaza wa kaza annabi ya ce na ji zagin da kuka mu kun ce kaza kun ce kaza sai maimaita musu faɗinsu unzuru haza يفتح قصور الشأم ويأخذ حصون بني الأصفر النبي يقول ناجي كن فدا yana gama gaya musu sai jibrilu ya ce Allah ya ce in gaya maka matsayinsu yanzu la ta'ata ziru qad kafartum ba'da imanikum ta ji ƴar kalma ta ɗara ɗaya ce ta kuma a ciki babu ashar a ciki babu alfasha amma akwai raini akwai sifan tashi da ƙasƙanci to ita ce Allah ce a gaya musu yau imanin su an cire kafirai ne su yanzu kafirai malam mutane suna hanyar tafiya yaƙi sun yi wa annabi jafa'i sun dawo arna Allah ya tamu ne din la ilaha illallah su Allah ya ce baya son su a cikin musulunci saboda me sun yi wa annabi rashin ladabi to dauko malamin da yake maka annabi yayi kafirci kai kuma ka ci gaba da girma ki wai shekul islami wannan ba wani abu illa kawai sun yi wa annabi gatse sun yi tsegumi Allah ya ce jibilu ya gaya musu kad kafarkum ba da imani da ya karanta musu ta sun zama kafirai Allahu akbar ana kaulani ko Abdullahi ibn Ubay ibn Sulul na cikin wannan karafkan ko kuma baya ciki sai dai wakilin da ya saka to a magana mafi ƙarfi Abdullahi dan Sayyidina Umaru ya ce Abdullahi dan Ubay dan Sulul na cikin tawagan da suka yi ma'aiki wannan habaicin. Amma Allamatul Kushairi da Ibn Adiyya sun ce a'a ai ba a fita yakin Tabuka da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'asu ru'usul munafiqin ba a fita da shi ba. Kenan tun da ba fita da shi ba an bashi a Madina kenan kaga baya cikin mene ayari. Amma dai akwai munafikai ayari. Wannan kalma sai aka ce a'a wadi'a ibn sabitin da shi aka fita yakin tabuka shine yake kan kujera madadin shugabansa Abdullah ibn Ubay ibn Salul la'anatullahi alayhi aka da aka samu cikin al-muharrar wajiz a mujalladi na shida shafi na 556 Allahu akbar sun ce ba wai ba ransu ne suka faɗi maganan kawai sun yadda sun faɗa amma inna ma kunna na hudu wani al'ab tafiyan ce doguwa ya jaka don Allah in mun kawaita muka yi tsit za mu ga nisan hanya shine muke ɗan zance faru muka faɗo kan sunanka wai annabi za a gaya ma wannan magana me magana da halaran Allah wanda duk inda ya zaga inayar Allah ce take raka shi wai shine ake so a masa azanci wai ba asalin wai har rai bane a'a mun dai san mun yi tsaye guminka mun ce unduru haza yabtahu qusura sha'ami wa ya'khudhu husuna bani al-asqari lalle mun fada ko bani al-asfari lalle mun fada amma ba haramu bane fa a'a iyakanta baki ne ya rasulullah a zaton su ya ce ba komai wannan kalmar ko ya zama harranku ko ya zama iyakanta bakinku kalmar dai ta mai da su kafirai kad kafartum sai kuma da aka ce la ta'taziru kar ku sha wahalar kawo wani uzuri ya ai ba harran mu bane a ko kuma ba haka muke a a duk wannan kar ma su wahala uzurin ba za a karba ba shine Allah ya katse la ta'taziru kad kafartum ba da imani abinda alqazi Abubakar bin al-Arabi kana maganar Muhammad bin Abdullahi bin Muhammad al-Ishbili al-Maliki al-Hafiz al-Qadi Abubakar bin al-Arabi wasu masu tarjaman sa sun ce ya kin kabari hijira shekara 400 ne da shekara 94 wasu kuma sun ce a'a hijira ta kai shekara 543 aka bi sunaki to dai al-Qadi Abubakar bin al-Arabi babban malami ne na duniya ga abin da ya faɗa ya ce la ya halu an ya kuna ma ƙaloho min zalika jiddan au hudulan wa huwa kaifa ma kana kufurun wa huwa kaifa ma kana kufurun ibn arabi yake cewa tayu wannan abin da suka ambata din ko ya zama da gaskiya ransu ne sun siffanta annabi da kuri da mutumin da zai tare abin da ba zai iya ba ko kuma ba har ransu ba ne ya ce kowace ce dai kawai ita kalmar kafira ce kuma sun cancanta zama mene kafirai yasa Allah ya ce jibrilu gaya musu ma ke gaya musu la ta'taziru qad kafartum ba'da imani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'ar musulmi da annabi ya gaya ma ayari ku kafirai ne Allah ya ce kan kan faru kowane uzurin ku akwai wani a cikin ku shi sanda ake tsegumin sanda ake annabi wannan jafa'i ake siffanta shi da mutum ne mai burgagi mai kuri da kurari a billahi shi bai sa baki ba a taɗi amma ya yi dariya to bari ka ji shi ma da yayin sha ina gaya mana wannan ne fa don ka sani taɓa annabi muhammadu halaran allah ba ta rangwame duk shehuntan shehu duk imamancin imamu duk malantan allamatu in dai ka ga annabi bai da kima wajensa kaka bari ku haɗa hanya da shi ku sau hannun juna ya yi tasa tafiyar kai ma ka ɗauta ka ko ka samu ka bulli aljanna wanda ya yi dariyan nan ba a yi tsegumin da shi ba amma da rana ya ɓaci maza iya cikin ayari kuma kunnensa ya ji ana wa annabi wannan rashin ladabin amma bai hana ba amma ya yi dariya riwaya daga imamu tsabari a mujallabi na goma shafi ɗari da ashirin tsabari ya ce an rawaiti sunan wannan wanda ya dariyan shine makashi ibn humairin sunansa a littafin tafsirin jami'ul bayani an tawili ayil qur'ani ta imamu na ɗabari mujalladi na goma shafi na ɗari da ashirin amma al'imamu abdulmalik bin hisham wadda ya bar duniya hijira shekara ko ɗari biyu da sha uku ko ɗari biyu da sha takwas shi kuma ya ce a'a sunan wanda ya dariyan nan shi ma bala'in ya shafe shi duk da ba ya tsegumin da shi ba ya ce sunansa ibnu makashiyin sunansa kenan kun ga ya saba da ɗabari mai cewa sunan shi mahaki ibn humairin haka ne amma ibn hishamin ya ce sunan shi ibn mahashin shi kuma khalifa ibn khayyat da ya zo cikin tarihin da ya rubuta sai ta sunan wannan wanda ya dariya amma ba a yi laifin da shi ba ba a yi gulman da shi ba sunan shi makashi ibn humairin kaga an samu magabata uku shi kuma al-imamu al-mujtahidu al-hafiz yusuf ibn abdul barri numairi wanda aka sa cikin kabari ibn abdul barri tun hijira shekara 463 aka bi sunaki shi kuma me yake yake sunan wanda ya dariyan nan shi ma bala'in yirtsa da shi sunan shi makashinul himyari kaga mun samu magabata hudu shi kuma babban malamin nan abdurrahman bin abdullah as-suhaili suhaili hijira ya kai ɗari biyar da tamanin da ɗaya ya bar duniya yace sunansa makashin bunu humairi kowace ce sunansa dai jama'a bari mu ji yadda shi ma ya sha da ƙyar a bai tsoma bakin ba amma ya yi me ya yi dariya kuma bai yi ne ba bai hana su yin na ce bai hana su yin izgilancin ba kuma bai ja jiki ya fita daga zugan ya canza wata bataliyar ba kuma bai zo ya gaya wa sayyidul wara a tawa bataliyar da wani da wani da wani sun zage ka rashin yin ko ɗaya a cikin wannan shi yasa aka kawo shi shi ma cikin kadaka farkon shi ma ya zama sace a bai sa bakin ba ya koma kafin ba da kunnuwansa da ya yi aka wa annabi wannan fitsarin ya fitar da shi daga inuwan la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi to gaya mu wanda ya rubuta da alƙalami ana ta karantawa annabi tobabbe ne annabi ya jahiliya annabi ya malam wannan fa dariyar so ɗaya amma ya zama kafin kuma kai ya kamata ni da kai mu auna da sahabin ma'aiki mai daraja da shehun da ya zo a ƙarshen al'amari darajarsu ɗaya ne don dai sahabi ma bai kai ba ɗaga mar ƙafa ba waye dai zai zagi annabi daga ba Allah ubangiji ya mutunta shi kuma babu sai wannan mai dariya ce ya jakka dan Allah wallahi ni wallahi sanda suke zagin ka ni ban sa ba amma na yi dariya kuma ni ban hana su ba kuma ban guje su ba kuma ban zo na fita daga ayarina na je na gaya maka ba amma ina roƙonka ka karɓi tubana ka bani la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda me babu shi babu ehem ɗinsa a cikin laifin shi an yadda maza Allah ya dawo da shi musulunci amma wani an sallame su an dismissing din su ne har abada kawai har abada musulunci ya wada su barin su amma shi wannan sai annabi ya ba shi kalmar shahada sabuwa ya dawo shi ma musulmi sabo abinda ake ce ma new combat mun yi aron halki Allah akbar amin ya Allah aka ba shi kalmar shahada ya dawa ne to ina musuluncin sa na da a ina ya zuba an yi wa annabu ba daidai ba ya ji daɗi ana ba shi musulunci ya jaka da Allah sunan da nake ɗauke da shi sanda aka maka wannan irgilanci ban hana ba ban bar gurin ba ban zo na gaya maka ba to sunan ma na ya fi a canza a bani sabon suna ya rasu nan kaga zai zama komai sabo inji sabo bodi sabo malam umaru nace ba inji sabo bodin fa tayoyin to kaga abin da wannan mahashi ibn umairin ya faɗa ke a canza masa suna kar a sake gaya mar wancan sunan da yake masa da musuluncinsa to a bayi sabo manzo ya lakana masa sabon suna abdurrahman an ba shi musulunci sabuwa an ba shi sabon suna ganinku kaman faɗan ya ƙare ko a'a ai farawa aka yi yace ya ce kadan Allah ina roƙo kuma a roƙa mun Allah inda tuban nan ta ta karɓu kan da yi mutuwan gida a darajan tani in na je yaƙi in yi shahada ko bakin mutane zai yi shi in samu in yi mutuwan ɗaukaka ko bakin mutane zai kawaita cewa lallai kan an yi ba daidai ba wa manzo ina nan amma ni Allah ya yafe kuma ban saka baki ba annabin rahama ya gaya wa Allah aka gaya ma'aiki a gaya ma wannan sabon musulmi wanda izgili wa annabi yana halatta da masu yi bai hana ba bai yi jira ba bai kawo ƙaragun ma'aiki ba yansa musulunci yanzu wannan ɗin Allah ya ce manzo ya masa albishir an ji kukansa zai yi mutuwan shahada. An samu nawa, kalmar shahada, sabon suna, kuma an masa lamunin zai yi mutuwan shahada saboda duniya ta ce da fito wannan fa ya shiga. A tsakanku an gama kes ɗin ko? A'a, ai annabi aka taɓa ai, aiki ya ga abin da ya faru ne. Ya ce, kadan Allah, ina da roƙo da an yi fata-fata da ni a wajen shahadan da na samu, ya Allah, ya manzan Allah, ka gaya Allah, in an busu ni, Allah na ya ɓatar da ƙabari. Kar a gane nan ne ƙabarin wanda aka wa annabi izgili yana cikin sojojin tabuka, a hanyar tabuka, hijira da shekara tara ya ji bai hana ba wai ba yace shi kabari malami ne kada shi an jima da gama kyasif tafiya ta tafo da wani tsoho da aka yi abin yana raye kuma da yan yara matasa ba su sani ba ya ce to barin muku tarihi wannan shi ne kabarin wani wani yace wannan ma yana so Allah ya kake Allah ya ji fatin kes ɗin kenan kawai in totality ba a san kabarinsa ba har yau ya yi shahada a wata asali ya mama amma ana gama bisinaki Allah ya mantar da duniya har yau ba wanda zai ce ga kabarin Abdurrahman da ya sake karɓan tuba ya canzo daga mahashi nubnu Umayr abu nawa ya samu an karɓi tuba an ba shi kalmar shahada ku ce da ni ɗaya an cire masa sunan da ya yi wancan barnan da shi an ba shi Abdurrahman. Allah ya masa alfarma yadda ya roƙa ya mutuwar shahada, to Allah ya yarda yana cikin shuhada waƙi asul yamama. To na hudu kuma Allah biya bukata babu kabarin balle in tafiya ta biyo da wanda ya sani a gaya mu 'yan baya kaga kenan ba ran da labarin zai yanke ke. To malam afa bai yi magana ba. ina da suka yi maganar su kuma kaji maganar su ma nan ai sukan la ta ta zuru ne kad kafartum ba da iman sukan kafurai ne uta babu kokon zaka ka auna yar wannan kalmar unzuru haza yaftahu qusura sha'ami wa ya'khudhu husuna bani al-asfari ka duba kadara ɗaya ce koyo ka fara koyon rubutu ba za ka yi wannan larabcin asara biyu ba wai saboda karkacewan hannunka ba dole dai ko daga inan allo ka ɗauka zuwa ƙarfe malam sara ɗaya ne amma ta da mutum daga mene to ɗauki mai gaya maka yau wai kashi ya fi mauli kuma abun mamaki malam ba ma shi ne faɗan ba ba wanda ya dai ɗauki kunnuwansa ya miƙa ya zauna ga ko ana ta sa masa sasarin azaba yana zaune ana tanada masa ruwan hamimu yana ji na kallo ana tuƙa masa tuwon ga saƙo yana zaune ana masa sirkin hamimu da jamu ko a jikinsa wai an samu malami kashi
jama'ar musulmi abinda muka lissafan nan ga marajin da za a duba gurgudo wadda muka tsakuro marajin ba iya marajin ba kenan amma dai ga abin da ya zo ka ɗauki tafsirin al-kashaf ta al-imamu mahmud bin umar abul qasim zamakshari abul qasim zamakshari an yi janazansa ana kirin hijiran ma'aiki shekara ɗari biyar da talatin da takwas daidai. Zamakari a tafsirinsa al-kashaf ya kawo a mujalladi na biyu ka duba shafi ɗari biyu da tamanin da shida. Nawa ɗaya. Ko ka ɗau safwatu tafasiri ta al'imamu Muhammad Ali Asabuni ka duba juzu'i na goma na safwatu tafasir ka duba shafi ɗari biyar da arba'in da shida nawa biyu ko ka ɗauki aljami'u li ahkamil qur'ani ta imamun al-qurtubi juz'i na 23 na aljami'u li ahkamil qur'an shafi ɗari biyar da ishirin da biyar qurtubi kuma tun hijira shekara ɗari shida da saba'in da ɗaya aka yi janazarsa an samu littattafa uku ko? to mun ce muku ko in ce muna ta gaya muku cewa akwai maluman da suka ce shugaban halitta kaza kaza kaza magana mara kyau Allah Ubangiji ya kare mu to ga maraji'un da suka faɗi magana a gurguje mun ce ibnu taymiyyah al-harrani ne wanda ake ce mashekul islami Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah al-Harrani Abu al-Abbas al-Damashqi wanda aka haife shi hijira 671 fa ɗari da wani ɗari har so shida da saba'in da ɗaya ummansa ta yi nishi ya faɗo ya rubuta abin da ya rubuta ya shiga kabari hijira shekara ɗari bakwai da ishirin da takwas abin da ya faɗa ka ɗauki majamu'ul fatawa mujalladi na takwas shafi ɗari biyu da tamanin da uku in ba ka da fatawa tasa ka ɗauki ƙa'idatun fil mahabba juz'in farko shafi na ɗari da tasa'in da ɗaya zuwa ɗari da tasa'in da biyu za ka ga abin da ya faɗa ya nasabta wa manzonmu annabinmu mai cetonmu aka nasarta masa sai da ya yi kafirci Allah ya isa masa kuma yake cewa wanda ka ji man ƙala annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana nabiyan qabla an yuha ilaihi yake koma waye yake maka wai manzon Allah yana nan a annabi musulmi shiryayye tun kafin jibrilu ya kama sa annabta wanda ka ji ya faɗi wannan kowaye fa huwa gafirun kaji in kace kaji ka gani kafin zuwan jibrilu a garu hira annabi na nan a shiryayye na nan a annabi na ɗaɗɗe a halaran Allah in ka ji wannan ko ka faɗi wannan ya ce fahuwa kafirun duk mai wannan magana kafiri waye musulmi sai wanda ya da cewa shekara talatin da tara da wata goma sha ɗaya da kwana ishirin da tara annabi baya musulunci yauwa to ka samu ni ne kaga wani imani mu dai zai mana yau ba san ku ba in dai sai na ce sai mun ce wai kaza kaza to gaskiya ba mu da rabo a wannan irin wannan imani sai su ɗan miya manyan gari in an bar musu sai sake ce wai faya ƙaƙu mislu zalika liman fi imanihi da'afun wa huwa jahilun bi qadarin rasuli sai ce irin wannan magana ma cewa annabi na nan a annabi tun ba amar wahayi ba kuma shiryayye ne yake ai ma irin wannan tunanin bai faɗowa kan kowa ko ƙirjin kowa sai wanda a imaninsa akwai rauni mun yadda da wannan rauni ku ba mun yadda sannan ya sake ce kuma wa huwa jahilun bi qadarir rasul ai ma bai ma san daraja annabi ba kaji wai mai tsabtace annabi daga danasu daga kuburu daga shirku wai shi ne marashin sanin darajar amma wanda ya ganwo aka azabar bala'in su dan miyan nan ta ma'aiki ga yadda ga yadda yake to shi kuma ya san girman annabi kaji mutum na magana kamar ya subuto daga jirgin ƙasa kafin ta tsaya ya ce kuma sai wanda a cikin imaninsa akwai istirabi imaninsa yana kakkarwa yana ɓad yana matari shine yake yadda annabi tuntuni a gyare wa azuma nifaku sai wanda kuma ma munafuncinsa ta girma malam shehu ba ya shiga ɗemuwa ka ce mutum kafiri akwai nifaka cikin kafirci ko kaga Allah fara gigita shi ya rubuta bu a can ya rubuta me a nan ya yi edin edin a can ya yi rago ba a ma je maganar tambayan kabari a yana duniya ai tun da kake cewa fa huwa kafiru bittifaqil muslimina kake duk duniya an yadda mai kare annabi daga jahiliya mai tsaftace annabi daga cewa bai taɓa yin kafirci ba kake shi a aikinsa ne tsabtacewan ya zama kafiri kuma da ittifaqin dukkan malaman musulunci yanzu kuma ka zo ka ce wa azuma wa azuma nifaqu abin da ya faɗa na gaba a gurguje ya ce lam yakun ya dari shay'an qabla al-wahyi yace wannan annabi kafin shekara arba'in ɗin da jibilu same shi a kogon gira kafin wannan ranar lam ya dari shay'an ko ka ce lam ya dari shay'an bai san komai ba na daga imani ko musulunci bai san komi ba bai san komi ba bai san komi ba mal kitabu me ake ce ma littafi duk bai san komi ba walal iman abin ce ma imani bai san komi ba ka sake ɗaukar majamu'u fatawa shekul islami wannan karo mujallabi na goma shafi ɗari uku da tara abin da ya faɗa mafi muni ya ce ba wa bi haza ya zaharu jawabu shubuhati man ya ƙulu inna allaha la yab'athu nabiyyan illa man kana ma'asuman qabla nubuwa yace ai kun gani da irin wannan ne nake warware rudun rudaddu wanda suke cewa wai Allah baya naɗo wani annabi aikakke wai sai dama can gyararre ne kiyayayye ne shiryayye ne baya da dameji wai masu cewa Allah na naɗo annabi ne wankakke tsabtakacce shiryayye kimtsacce to wai wannan bayanin nasa shi yake warware cewa a'a ba haka wa illa man kana ma'asuman qabla nubuwati wai sai wanda dama can na da tsari daga Allah Allah ya kare shi daga kufuru daga shirku daga nifaku wai ba wannan bayanin da ya rubuta shine yake warware rudun da wasu suka dauka ta ba aiko kowa sai gyararre a to ga annabi sai da ya zo tukune gyaru ya sake cewa kai la haula wala quwwata wali haza ya galidu kasirun minan nas yace ai da haka ne ma mafi yawancin maluma ma suka samu galadu wato suka cuɗanya maganganu fi qauli annabi sallama mata kunta nabiyan wa fi riwayati mata kutibta nabiyan yace ai da haka ne ma waɗansu wanda ba su san ilimi ba suka dinga cuɗanya wai da aka tambaye manzo Allah mata kunta nabiyan yaushe ka zama annabi ko mata kutibta nabiyan yaushe aka rubuta ka a halaran Allah aka ambace ka annabi sai yace wa adamu bainar ruhi wal jasadi amini wannan nadi tun adamu yana nan tsakanin gangan jiki babu rai a jiki yace to fa yanzu nuna wa'inta maluma rudaddu sai suka yi zaton anna zatahu cewa wai halittan jikin annabin ne wa nubuwatahu da kuma ambatan annabtansa ne wujidat aka same ta tana nan hina izin a lokacin yace wa haza jahlu wa haza jahlu ya cika to kun ji abin da muka fara yadda muka ɗauko maganganunsu kun ga gada annabi yake a wajensu kuma duk wanda ka ji ya matsa masa kabar maulidi kabar zikiri to kyankyasan su dan temiyan nan ne wai kuma yanzu sai nan ne kuma shiriya take jama'a musulmi lokacin mu na wannan tafsiri na yau ya cika amma dai mun tsaya akan muna ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya don ka san ba ƙarya muka yi musu ba hannunsu suka rubuta kuma ba ran da za mu gaskata mu ɗauki annabi a wannan a wannan gaban wala ba za mu iya ba ban san ku ba ni dai ba zan iya ba kuma ba ku iya ba dole a bar mana manzon Allah a wanke a tsaftace alhamdulillah sai mu yi hakuri gobe kuma Allah da za mu ɗora da sauran kuma sakonni Allah ya sa ma'aike ce mu فاتحة مع صلاة الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين